أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل عدل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan lokaci da ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara faɗan Allah subhanahu tashi aya ta saba'in da ɗaya faɗan Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙarshe aku Musa bi bayyinat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جاءكم موسى بالبينات قل اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى كيف لا آية تسعين ولقد جاءكم موسى بالبينات الله سبحانه وتعالى كيف قتنا ya ku bani Isra'ila lokacin da Musa ya zo muku da bayinat da hujjoji da ayoyi sun matakastumul ijila min badihi bayan hujjojin da ya zo muku bayan ayoyin da ya zo muku da su sai kuka riƙi maraƙi abin bauta wa antum zalimun kuna masu zalunta kanku kenan satin da wuce mun yi bayani game da makircin yahudawa game da Allah subhanahu wata'ala da ya musu bayani cewa ya ba su labarin cewa akwai wani littafi da zai zo musu mai gaskantar da abin da suke da shi na hannunsu na taura to kuma annabi Musa ya zo masu walaƙad sha'akum kalmar walaƙad kad idan ta shiga ga fi'il mudari tana tabbatarwa ne idan ta shiga ga fi'il madi afwan idan ta shiga fi'il madi tana tabbatarwa walaƙad sha'akum lalle Musa ya zo maku kaga yana tabbatar da cewa abun hakika ne abun ya zo maku ya zo muku bil bayyinat kaga na adon kule aka yi bayanin cewa Allah ya aiko annabi Musa da hujjoji da ayoyi don ku yi imani ku yarda da shi ku yarda cewa annabi ne sai kuka juya baya kuka kiya kuka maida hannunku ba kuka nuna cewa ba za ku bin annabi Musa ba wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hujjojin karara sannan kuma ya bayyana ra'ayin yahudawan ƙarara ya ce wa ƙalu mahama ta'atina bi ayatin mahama ta'atina bi ayatin lan nu'mina تسحرنا بها eh, wa ƙalu mahama ta'atina bi ayatin bi- lan nu'mina laka kenan duk yadda ka zo mana da ayoyi suka ce wa ƙalu mahama ta'atina duk yadda ka zo mana da ayoyinka lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai Allah subhanahu wataala ya ce tunda dai ba su yi imani da shi ba sai Allah ya aiko musu azaba fa arsalna alaihim dufana wal jarada wal qummala wad dafadiya wad dama'at mufassalatun fastakbaru kaga Allah subhanahu wataala ya bayyana wani irin hujjoji ne can wurin na wurin annabi Musa ya ce hujju Allah ya zo Allah Allah ke ce annabi Musa ya zo da hujjoji kaga bai bayyana wani irin hujjoji bane ba amma ta wurin Allah sai ya bayyana irin ayoyin da ya zo musu da su da suka kiya sai Allah ya aiko musu da tufan shine ruhewar ruwa ruwa su zo su cinye gari gaba daya shine ambaliya fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wannan duk azaba ce Allah subhanahu wataala aiko musu dan su yi imani da annabi Musa sun matakastum al-ijla sai suka dauki maraki suka dauki maraki a wokin abun abun bauta min ba'dihi bayan annabi Musa ya tayi munajati da ubangijin shi lokacin da Allah subhanahu wataala kira annabi Musa kwana 40 da ya wa'adi tsakanin Allah tsakanin shi da Allah subhanahu wataala kira annabi Musa sai Yahudawa suka juya baya samiri ya karkatar da su suka bar bauta Allah suka koma suna bauta dan maraki Allah subhanahu wataala ke cewa antum zalimun kuna masu zalunta kanku wa idh akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da ku wa rafa'na fawqakum dura sai muka aza duki muka daga dutse saman ku ku yi imani ko kun musako muku dutse muka daga muku dutsen duru ku yi imani ko kun musako mushi in kun musako muku shi Allah kuma yace khuzu ma atainakum bi quwwa ku rike abin da muka aiko muku da shi ku rike shi da ƙarfi wasma'u ku zanto masu shi masu biyayya ku zanto masu shi masu biyayya to yahudawa wannan ɗabi'ar su ce a ce su yi imani sai su juya baya wani wuri Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu a'lam bi a'da'ikum Allah shi ya san makiyanku ko ko musulmai wallahu a'lam bi a'da'ikum min allazina hadu daga cikin waɗanda suka yi hadu min allazina hadu lokacin da Allah ke ba ke ba mu bayani cikin suratul nisa mutanen da suka zaman su suka suka yi addinin al-yahudanci Allah subhanahu wataala ke cewa muka ce musu yi imani su ji su yi biyayya suka kalu sami'na wa asaina suka ce sun ji amma sun juya baya ba za su biyayya ba to nan wurin Allah subhanahu wataala ke cewa ku ji sannan ku yi biyayya can wurin sai suka kalu sami'na wa asaina suka ce sun ji amma sun saba ba za su biyayya ba kenan har dutsen da aka ɗaga musu don a tsoratar da su wannan dutsen bai tsoratar da su bai sa suka yi imani ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji amma mun saba wa ushribu fi qulubihim al-ijla saboda ushribu fi qulubihim al-ijla saboda an riga an sa musu san bautar dan maraki a cikin zuciya mun fahimta an riga an kwadaitar da su bautar dan maraƙin nan ya fi bauta Allah kamar yadda samiri ya batar da su ya sa musu wannan ra'ayin cikin zuciya bi kufrihim saboda kafirce musu da saboda kafircin su qala sai Allah sai ya ce qul bi isma ya amurkum bihi imanukum tar da tar da irin wannan imani in dai ya zanto imanin bautar dan maraki ne to wannan imani ba imani bane imani da aka sani shine imani wanda za ka yi imani ka yi tauhidi ka kaɗaita Allah da bauta amma su suka ƙi imani to wannan imani na bauta ɗan mariki tir da irin wannan bi isa ma ya amurkum bi imanukum in kuntum mu'minin inda kun kasance ko masu ku masu imani ne to wannan imani naku bai muku rana ba kun ba za ya muku rana ba har abada sai Allah ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah subhanahu wataala yake cewa qul in kanat lakum ad-darul akhirah idan kamar yadda yahudawa ke ikirarin cewa suke da darul akhirah shine aljanna su kadai suke da aljanna kenan Allah ke umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce masu in kanat lakum ad-darul akhirah in dai da gidan alahira naku ne inda Allah khalisatan Allah ya ba ku shi ku kadai ba tare da wasu ba minan nasi min duni nasi ba tare da mutane ba ku kadai kawai fatamannawul maut to ku yi kwadayen ku mutu in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan da'awar da kuke yi kenan nan wurin Allah subhanahu wataala yana tirke yana sa a tirke Yahudawa sun ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna in dai ba bai yahudi bane ko ba nasari Allah ke cewa to in dai magana ku gaskiya ne idan da'awar ku ta cewa gidan aljanna naku ne ku kadai ba mu shiga sai bai hude ko ba nasare to ku yi kwaɗayin yanzu ku mutu kawai kai tsaye don ku shiga aljanna kenan duk wanda ke kirarin cewa da ya mutu aljanna za yana da yaƙini tun daga nan ya ba kanshi aljanna to ya mutu ya yi kwaɗayin ya mutu Allah ke cewa walam ya tamannahu abadan ba za su taɓa yin wannan ikirarin ba ba za su taɓa yin wannan kwaɗayin ba bima qaddamata aidihim akan abin da suka aikata na hannunsu lan ya tamannahu ba za su taɓa yin kwaɗayin su yi imani ba saboda ne sun san abin da suka aikata ga hannunsu wallahu alim bin zalimin Allah masani ne akan azzalimai na wurin kaga Allah subhanahu wataala ya ce musu in dai kun tabbatar da ku aljanna ta ku ce ku kadai kaga ta wurin Allah yake cewa qul hatu burhanakum ku zo mana da ne da dalilanku da hujjojinku wanda ke nuna cewa aljanna ta ku ce ku kadai wanda ke nuna cewa ba mai shiga aljanna sai bai yahudi ko ba nasari ina dalili kul hatu burhanakum ku zo mana da dalili akan haka nan kuma Allah ya ce ku kwadayi ku mututu idan kun san cewa aljanna ce ta ku ku kadai saboda wannan ikrari ne na yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai su sai su kadai lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wani wurin kuma suka ce nahnu abana'ullahi wa aibau suka ce mu ƴaƴan Allah ne kenan Allah ba zai musu azaba ba Allah yake ce kul falima yu'azzibukum Allah bi dhunubikum me yasa Allah ke muku azaba da zunubinku in kun kasance ku ƴan Allah ne kaga duk wannan ƙarya ce suke kwadaita maka su mun fahimta Allah ke cewa in kun san cewa gidan aljanna naku ne ku kadai fatamannawul mauta ku kwadaye ku mutu a yanzu Allah ke cewa walan yatamannahu abadan ba za su kaga Allah sai amfani da kalmar lan kalmar lan tana nuna cewa har abada abun ba za yi yiwuwa ba mun fahimta cikin suratul juma'a Allah ke cewa wala yatamannawnahu abadan wala yatamannawnahu wala yatamannawnahu ba za su taɓa yin wannan ba saboda ni can wurin sun ce qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi fatamannawul maut can wurin sun yi ikirarin cewa su waliyan Allah ne kaga wani wuri sun ce su ƴaƴan Allah ne wani wuri sun ce su waliyan Allah ne wani wuri sun ce su menene su ƴan aljanna su kaɗai za su shiga aljanna kaga cikin suratul juma'a da suka ce su waliyan Allah ne sai Allah ce to in kun kasance ku waliyan Allah ne to ku yi kwaɗayin ku mutu yau Allah ce wala yatamannawnahu abadan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa yarda su yi ikirarin mutuwa ba saboda me saboda bi ma kaddamata aidim abinda suka aikata sun san abinda suka aikata mun fahimta wanda ya ce shi yanzu waliyin Allah ne to ya neme mutu kawai je ya haɗu da rahama Allah wanda ya ce aljanna Allah shi kaɗai za ya shigar ta shi ɗan aljanna tun daga nan ya ba kanshi aljanna to ya neme ya mutu mun fahimta to ka ganin sai Allah ya ce walan yatamannahu har abadan ba har abada ba za su taɓa kaga sai aka yi amfani da kalmar lan kalmar lan tufid annafi nihai kawai har abada ba za ka taɓa yin abun ba mun fahimta in Allah kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku yi imani ba idan ba ku kawo da wannan ayoyin ba walan har abada ba za ku kawo ba mun fahimta kalmar lan tana nuna cewa abun har abada ba za ka iya yin abun ba Allah subhanahu wata'ala yana amfani da wannan kalmomi wannan harafi a alqur'ani dan ya nuna ma- nan tahaddi ya nuna cewa baka isa kai abun ba duk inda ka kaga Allah ya kawo kalmar lan to ana nuna cewa wannan abun baka isa kai shi ba in ka isa kai magani to na wurin yahuda an ce to ku yi kwaɗayen ku mutu ba za su yi sai Allah ya ce walan ya tamannahu ba za su taɓa yi ba har abada kuma sai Allah ya ƙara ta'akidi ya ce abadan kaga inda Allah ya yi amfani da harafin lan kawai ya isa idan Allah ce la ya tamannahu abadan wa la ya tamannahu kawai ya shiru ya nuna cewa abun ba za yi ba amma sai da aka ƙara mamaita musu kalma abadan ha abada ha abada bai hudu ba zai kwaɗan ya mutu ba mun fahimta walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bis zalimin Allah masani ne game da azzalimai sai Allah ya ce
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tajidannahum ahras an-nas ala hayatin zaka samu su wala kaga kalmar lamun ta tabbatarwa la tajidannahum aka kawo nunin tawkid ake ƙara tabbatarwa cewa zaka samu yahudawa sai kowa san rayuwar duniya wala tajidannahum ahras an-nas ala hayatin zaka samu su sai kowa su yi rayuwar duniya ba yahudi ya fi kowa san inda duniya kowa ta hallaka da shi ta bar shi kadai ta rayuwa shi a kwaɗayin shi gaya Allah subhanahu wataala da ya halice shi ya san abin da ke cikin zuciyar shi wala tajidannahum ahrasu nas ala hayatin za ka ganin cewa sun fi kowa cikin mutane sun fi kowa kwaɗayin su yi rayuwa a doron duniya wa min allazina ashraku kuma sun yi kafirai mushrikai wanda ke yin shirka wanda ya san cewa in ya mutu baya da komai wurin Allah to Yahudawa sun yi shi kwaɗayin su zauna a doron duniya kenan wal wa min allazina ashraku har wanda ke yin kafirci har wanda ke yin shirka ba Yahudi ya yi shi san rayuwar duniya yawaddu ahaduhum za ka ganin cewa wani daga cikin su yana kwaɗayin lauyu ammar inda Allah zai bashi alfa sanatin ya ba shi rayuwa ya yi shekara dubu a doron duniya ba yahudi yana son wannan lau yu'ammar alfa sanatin inda Allah zai ba shi rayuwa ya yi ta shekaru ya yi shekara dubu a doron duniya wa ma huwa bi zahazihi min azab inda Allah ko da Allah ya ba shi wannan shekara dubu kuma Allah bai zai sa ya tsira daga azaba ba wa ma huwa min zahazihi min al'azab law yu'ammar inda Allah zai bashi shekara duhu to wannan ba zai ba za ta tseratar da shi da rayuwar duniya ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya yi shekaru a doron duniya ya kai shekara 60 bai da uzuri wurin Allah subhanahu wataala hadisi ne ingantacce duk wanda ya shekara 60 bai da uzuri to shi wannan yana kwaɗayin yayin shekara dubu Allah ke cewa ko da za a shekara dubu wannan shekara dubu ba ta tseratar da shi daga azabar wuta to yanzu misali mutumin da ke kwaɗayi a bashi yayi shekara dubu a doron duniya inda ya yi ta cikin aikin alkhairi da ta taimake shi a shi wurin shashancin shi da wurin ɓanna da wurin tozartar da addinin Allah ne ke son ya ta yi to Allah ke cewa to ko da an bashi ya yi shekara dubu to wannan ba za ta tsiratar da shi daga azabar Allah ba to kaga yanzu son rayuwar duniya in aka ce a bashi du- she- shekara dubu in ya shekara dubu din haka tambaye shi kana son ƙari cewa za a ƙara bashi shekara dubu in ya shekara dubu aka tambaye shi a ƙara bashi cewa za a yarda shi ma wato ko shekara miliyan za a ya yarda ya ta rayuwar duniya shi dai ba ya sai mutu mun fahimta to shi ko duk wanda ya rayuwa duniyan nan ƙarshe sai ya mutu kamar da wani mawaƙi ke cewa kullum bin unsa wa in talat salamatu duk wani ɗan adam da kake gani duk yanda ya rayuwa a doron duniya duk yadda tsaye tsoron shi yawman ala alatil harba'i mahmudu ko ma wane ne wata rana sai ka gan shi ga can an ɗauke shi bisa katako ana wuce da shi kullum bin unsa duk ɗan adam ɗin da macen da ta aihe shi duk yadda ya rayuwa duk yadda shekarun shi suka yi yawman ala alatul hadwa wata rana sai ka gan shi ga yana ana ɗauka shi bisa katako ana wuce da shi wannan in ka yi shekara dubu a ƙara ma shekara dubu a ƙara ma shekara dubu wata ranar sai an ce ga wani can an tai da shi wannan ita ce hakika Allah subhanahu wata'ala ke cewa za ganin su sun yi kowa san rayuwar duniya la tajidannahum ahrasan nas ala hayatin za ka ganin cewa sun yi kowa san rayuwar duniya kuma sun yi mushrikai kaga yanzu mai shirka bakin rayuwar shi bakin rayuwar duniya ya san lahira laysa lahu bai da komi ranar alkiyama amma me yake so nan wurin so ke ta rayuwa nan wurin mun fahimta to wannan wasu masu tafsiri suka nuna cewa fassara aya ta farko cewa la tajrin aharsan nas ala hayatin wa min allazina ala hayatin sai aka tsayana sannan wa min allazina ashraku su ma wa'anda daga cikin wa'anda suka yi shirka ya waddu ahaduhu law yu'ammar su ma suna kwaɗayi inda za a barin su su yi rayuwa su can wurin yahudawa sai yi kowa kwaɗaye rayuwar duniya kaga daga nan fassara ta farko ta tsaya wa min allazina ashraku su ma daga cikin wanda ke yin shirka suna kwaɗaye inda za a barin su rayuwar duniya su yi shekara dubu to kaga wanda ke yin shirka yana kwaɗayen a ba shekara dubu to shi wancan wanda ya fi kowa sai rayuwar duniya nawa ke so ka kenan ya fi dubu shi mun fahimta to haka ɗabi'ar ba yahudi take duk inda yake ba kwaɗayin ya mutu so yake ya shekara ko na yake ta rayuwa doron duniya haka duk wanda ke aikin shirka duk wanda ba wasu addinin Allah yake ba shi ma kwaɗayi yake wace hanya duk hanyar da za a yi wadda za ta hallaka da shi ba a santa to wannan ya nuna cewa yahudawa suna ko sai kowa tsananin san rayuwar duniya akan haka kuma suka ce sai ko kuma ba mai shiga aljanna sai su suna son su yi ta rayuwar duniya kuma suka ji aljanna kuma in suka ji lahira kuma aljanna za su shiga to kaga Allah yake son ya turke su in dai suna son rayuwar duniya kuma suna ai ashe abubuwa ba su haduwa gara ku ku ki rayuwar duniya ku so ne ku so lahira wannan ita ce ɗabi'ar mummuni za ka ganin ɗabi'ar mummuni ko lokaci za ka ganin shi ba ya son duniya duk abubuwan da yake yi kokarin ya gyara lahirar shi ciki don ya samu aljanna wannan shine mummuni na kwarai amma kafiri ba kowane lokaci kokari yake ya ga cewa dole shi ta yi kyau saboda ni ya san lahira Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa kafirai za su yi nadama idan suka zo lahira ƙarshe sai ya ce ya laita ne kun sutura ba sai ya ta kwaɗai inda ma ya koma ƙasa ya bar shi don ma ka amai hisabi idan ya ga yadda ake hisabi gaban Allah subhanahu wataala to wannan ɗabi'a kahiri ce ɗabi'ar wanda bai iman da Allah bace ba shi kuma ɗabi'ar wanda ya iman da Allah kowane lokaci duk abin da kake gani yana yi na rayuwar duniya duk abin da kake gani yana yana a doron duniya waɗayan ya ne za ya gamu da Allah salin alin ya ya moye a lahira nan ya sha wahala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce a duniya sijinul mu'min nan duniya kamar gidan kaso ne na mummuni wal jannatul kafir kuma lahira ita ce gidan kasan lahira ita ce gidan kasan kafiri saboda lahira shi gidan kafiri da ya ji lahira ya san wahala za sha amma nan duniya fa mummuni yana shan wahala dan ya samu lahira ya ji daɗi shi kuma kafiri yana shan yana shan daɗin shi na wurin dan ya san cewa lahira wahala za sha mun fahimta to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya ya ga mummuni yana ta kokari ya faɗi ya tashi dan ya nemi lahirar shi shi kuma kafiri nan za a ganin cewa yana ta morewa Allah ya bashi duniya Allah ya bashi kaza dan ya san cewa bakin duniya shi nan ne kawai mun gane sai Allah ce قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah subhanahu wataala yake cewa kul man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zanto makiyi ne ga mala'ika jibril fa innahu fa innahu nazzalahu ala qalbika ka sani ya kai annabin Allah mala'ika jibril nan shi ya sabkan maka a zuciyarka bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskanta abin da ke gaban hannunsu su yahudawa wa hudan da shirya wa bushra da bushara lil mu'minin akan mu'minai wannan aya akwai hadisi wanda ya tabbata wanda ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi wanda ke warware ma'anar wannan aya wanda sababin saukar wannan aya hadisi ya tabbata wanda imamu ahmad ya fitar da shi cikin musnad din shi wanda ibn abbas ya rawaito ibn abbas yake cewa wasu jama'a na yahudawa sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya annabin allah za mu maka wasu tambayoyi idan ka ba mu ansa wannan tambayoyin wannan zai tabbatar mana cewa kai annabi ne kai aikakke ne daga Allah subhanahu wataala idan ka ba mu ansa wannan tambayoyin ba mai ansa wannan tambayoyin sai annabi to duk wanda ya ansa su to mu yanzu mun yarda cewa annabi ne ma'ana duk mun yarda kai annabi bane sai in ka ansa mana wannan tambayoyin saboda wannan tambayoyin ba mai ansa su sai annabi daga cikin annabawa idan ka ansa su to ka tsira ka zama annabi idan baka ansa su ba to kai ba annabi bane ba mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salu amma shi'tum ku ku tambaye da abin da kuke so annabi yace ku tambaye da abin da kuke so saboda annabi ya san cewa Allah na yi mishi wahayi kuma in dai dan su turke shi ne to Allah ba zai kunyatar da annabi ba in dai dan su kunyatar da annabi ne to Allah ba zai kunyatar da annaban Allah ba saboda dabi'a ce ta Allah subhanahu wataala haka aka tambaye annabi Saleh da a turke annabi Saleh ya fitar da taguwa mai juna biyu kuma ta aihu kuma daga dutse Allah bai kunyata da annabi shi ba Allah ba shi ikon ansa Allah ya sabkar da mu'jiza Allah ya gaskanta da annabi salih mun fahimta to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam nan wurin Allah ba zai kunyata da shi ba bai san me za su tambaye shi ba amma abin da ke akwai su tambaya Allah da ikon shi ba zai kunyata da annabi saboda ya san cewa shi annabin gaskiya ne mun fahimta suka ce suna tambayoyi guda hudu ba mai ansa wannan tambaye sai annabi in ka ansa to yanzu mun tabbata kai annabi tambaya ta farko suka ce mishi wani kala abinci ne wanda Isra'ila ya haramta ma kanshi inda Allah subhanahu wataala yake cewa kullu ta'ami kana illa li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzila tawra wani irin abinci ne Isra'il annabi Yaqub ya haramta ma kanshi tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu suka ce yaya ne ake gane bambanci tsakanin ruwan maniyin mace da ruwan maniyin namiji kuma yaya ne ake yi yaro ya yi kama da maman shi yaro ya kama da baban shi kaga tambaya ce ta turkewa so suke turke annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku suka ce wannan annabi da aka ce za ya zauwa ƙarshen ƙarshen duniya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajiduna maktuban indahu fi tawrat wannan annabi da ake bamu labari a cikin wannan ayat yaya ne yake mafarkin shi kuma yaya ne yake kwanan shi tambaya ta hudu ta ƙarshe suka ce shi wannan annabin na ƙarshe wane ne ke zo mishi da wahayi kaga tambaya hudu suka mai dan sitirki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to zan ba ku ansa amma da sharadi ku yarda cewa in na ba ku ansa za ku yi imani da Allah za ku komawa musulunci ku gaskantar da kiran da annabi yaqub ya yi ma zuriyar shi kun yarda da wannan suka ce sun yarda in dai ka amsa mana wannan tambayoyin yanzu ka tabbatar da kai annabi ne to dole mu ma mu imani mu yarda cewa kai annabi ne mu imani da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su an sa ta farko yace tambaya da kuka yi akan abincin Isra'il da ya haramta ma kai shi cewa kun san cewa annabi yaqub ya yi wata rashin lafiya wadda ya daɗe yana rashin lafiya sai ya ɗauki alwashi ya yi nazar cewa idan Allah ya ba shi lafiya ga wannan ciwon da yake ya ɗaukan ma Allah alƙawari cewa zai haramta ma mafi daɗin abincin da yake ci mafi abincin da ya mai daɗi zai haramta ma kanshi sannan mafi abin sha da ya mai daɗi zai haramta ma kanshi ma'ana abin da ka hiso cikin abinci zaka haramta ma kanka abin da kuma ka hiso cikin abin sha zaka haramta ma kanka ya ce kun san annabi yaƙubu ya yi wannan ya ce to abin da annabi yaƙubu ya hiso shine naman raƙumi babu abin da ya hiso cikin kayan abinci kamar naman raƙumi abin sha kun babu abin da ya hiso kama nonon raƙumi ya ɗauka ma Allah alƙawalin cewa in Allah ya ba shi lafiya to ya haramta ma kanshi wannan abincin abin sha da abincin nan da da ya hiso kuma Allah ya cika mai haka kuma ya haramta ma kanshi shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kullu ta'ami hillan duka wani abinci da ka sani halal ne ga bani Isra'ila ila ma harama Isra'ilu a nan sai shi abinda Yaqub ya karanta mu kanshi shine abin da ya haramta mu shine nama raƙumi da nonon raƙumi suka ce wannan gaskiya ne wannan ka ansa kaga Allah yayi wahayi wannan ka ansa sai suka ce tambaya sai annabi ya ce to tambaya ku ta biyu yadda ake bambance tsakanin mani mace da namiji annabi ke cewa ruwan mani namiji farare ne kuma masu kauri ruwan mani mace masu masara ne kuma ba su da kauri ya ce kuma abin da yake sa yaro ya kama da baban shi ko ya kama da mahaifiyar shi idan ruwan mani mace ya yi saurin shiga cikin mahaifa to za ya kama da ita kuma a haifi iya mace idan kuma na namiji ya riga shiga za a yi haifi ɗa namiji kuma ya kama da namiji mun fahimta annabi ya ce musu haka ne suka ce eh haka ne wannan kaya gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shaida cewa na rantse da wanda babu wani an bauta da gaskiya sai shi da kuma wanda ya saukar da attaura kaga ba ce da wanda ya saukar da alqur'ani ba dan ya ga mu ya tabbatar da littafin da suke takama da shi yace na rantse da wanda babu wani an bauta da gaskiya sai shi da kuma wanda ya saukar da attaura ya Allah ka shaida cewa alƙawalin mu cewa in sun yi imani in na zano musu za su yi imani suka ce sun yarda suka ƙara mamata cewa sun yarda tambayar ku ta uku wannan annabi wanda ummiyi ne annabi ne kuma ummiyi ne ya yake kwanan shi annabi ke cewa wannan annabi na ƙarshen zamani yana nishi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu idanun shi nake yin kwana amma zukata zuciyar shi ba ta kwana saboda kowane lokaci Allah yana aiko mishi wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kwance to idanun shi ne yake rihewa amma zuciyar shi ba kwana take ba ba kamar ni ba ba kamar kai ba idan ka kwanta shi kenan sai a shigo ɗakin ka amma sata baka san an shigo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi ce kawai yanzu idanun shi ne kawai ke rufe yake yin kwana da su amma zuciyar shi a buɗe take kowane lokaci Allah subhanahu wataala yana isa ko mishi da wa'ayi kuma ya karɓe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ma da yake yi ya gani cewa mafarkin gaskiya ne kai sai Allah ne yana mishi bishara kan wani abu da za faruwa wahayi ne mafarkin nashi karan kanshi mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ansa ya ce wannan annabi ga yadda yake yana kwana ne amma idanun shi ke kwana amma zuciyar shi ba kwana take ba kuma tambaya ta hudu sai ya ce musu wannan wanda ke sauka mashi da wahayi shine mala'ika jibril kaga sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga musu cewa mala'ika jibril ne ke sauka mashi da wahayi kuma babu wani annabi da aka sauka aka aiko a doron duniya face mala'ika jibril ke aiko mishi wahayi ma'ana mala'ikar jibril shi ke saukar da wahayi ga kowane annabi da ya wuce cikin annabawa sai suka ce to amma sai suka ce al'anu fari'uka daga nan ne za mu rabuwa da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi saboda mu suka ce ba su yarda da aiken mala'ikar jibril ba inda wani mala'ika ne sai annabi ce saboda me ba ku gaskantar da shi ba sai suka ce saboda shi aduwuna shi makiyinmu ne mala'ika jibril maƙiyinsu ne shi yasa ba su yarda da aiko mala'ika jibril ya saukar da wahayi ba sai Allah ya saukar da wannan aya kai sai Allah subhanahu wataala ke cewa kul man kana aduwwal jibril duk wanda ya ce shi maƙiyi ne ga mala'ika jibril kuma wanda ya ce mala'ika jibril shi maƙiyin shi ne fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah ka sani cewa Allah ne ya sabkan ya umarci wannan mala'ika ya sabkan maka da wahayi a zuciyarka musaddiqan lima bayna dai mai gaskantar da abin da ke ga hannunsu wa hudan da shari'a wa bushra lil mu'minin da bushara ga mu'minai kaga wannan aya sababin saukarta wannan hadisi ingantacce wanda ya tabbata cewa yahudawa sun ce su mala'ika jibril maƙiyinsu ne ba su yarda da shi ba inda wani mala'ika ne ke saukar da wahayi da sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga duk alƙawarin da suka ɗauka na cewa in in annabi ya ba su ansa za su yi imani kaga yanzu sai na ƙarshe kawai sai suka ci a yanzu an saka ta ƙarshe ba mu yarda da ita ba saboda ni wanda ka faɗa wai ba ansa ce ba su yarda da ansa da ya bada ba sun yarda da ansa amma wai wanda ke sabkar da wahayi ne ba su yarda shi ba menene alaka ko tambayar da kuka yi daban in an ba ku ansa yanzu sai ku ce a to ku ku yarda da ansa ba ku yarda da saukar da mala'ika yake yi ba amma sai ku ce kawai koyar da wannan an ba don ku rusa alƙawar na kuka gaba ɗaya shine Allah subhanahu wataala yake cewa kullama ahadu ahadan duk lokacin da suka yi alƙawari na baza hu fariqum sai an samu wasu su rusa shi saboda ni ba masu kan gaskiya bane ba diba tun farkon suran nan isa yahuda ne muke ta karantawa alƙawullan da suka ɗauka da Allah ne muke ta karantawa amma duk lokacin da aka yi alƙawarin suka ji sun rusa Allah subhanahu wataala yake cewa man kana aduwwan lillahi من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah subhanahu wataala yake cewa man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zanto shi makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa rusulihi da manzannin shi wa jibrila da mala'ika jibril wa mikala da mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin lalle Allah makiyin shi ma makiyi ne akan kafirai gaba daya kaga ashe duk wanda bai yi imani da Allah ba ya zanto makiyin Allah ne kafiri ne wanda ya zanto bai yi imani da mala'iku ba kafiri ne wanda bai yi imani da mala'ika jibril ba kafiri ne duk wanda bai yi imani da mala'ika isra'il ba mika'il ba kafiri ne sai Allah ya ce duka aduwwul lil kafirin inna Allah aduwwul lil kafirin Allah maki ne ba ruwan shi da kafirai wannan ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani shika-shikan imani shidda da muka sani cewa kai imani da Allah dole ne ma'ana Allah ya aiko annabi to dole ka gaskanta cewa Allah kai ka gaskanta Allah tukun sannan ka gaskanta dan aika to yanzu sai ka ce baka yarda baka yarda ba ka yarda da Allah amma baka yarda da dan aikin da ake aikowa ba to ka kafirta mun fahimta duk wani wanda ya inkari daga duk wani abu wanda ya inkari wata aya daga cikin ayoyin Allah cikin ayoyin Qur'ani ya kafirta duk wanda ya inkari bai yi imani da ɗaya da abubuwa guda shidda ba ka yi imani da Allah da mala'iku da manzannin shi da littattafan shi da ranar alkiyama da ƙaddara waɗannan abubuwa guda shidda duk wanda bai imani da su bai yarda da su ba bai amince ba akwai su to wannan ya nuna cewa mutum kafiri ne saboda Allah ya ce ƙiyayya tsakaninka da Allah ka ɗauka ma kanka kafirci kaga nan wurin Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku amma kuma sai aka keɓe mala'ika Jibril dan matsayin da Allah subhanahu wataala ya yi mashi kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha Allah ke cewa a ranar rana lailatul qadri mala'iku suna saukowa amma daga cikin mala'ikun na akwai mala'ika Jibril to kaga wannan an ba shi kima cewa mala'ika jibril shine shugaban mala'iku kamar ka ce jama'a sun zo masallaci daga cikin su hada wani kaga wanan nan ashe yana da kima aka keɓe shi ka ka ambace shi daban mun fahimta mala'ika jibril shine shugaban mala'iku shine ke saukar da wahayi to in baka yi iman da Allah ba kun baka yi iman da mala'iku baka yi iman da manzannin shi ba to Allah subhanahu wataala ke ce fa inna Allah adu lil kafirin Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk wanda bai iman da wannan mato kafiri sai Allah ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun Allah subhanahu wataala ka ce wal qad anzalna lalle mun sabkar da ayoyi ilaika zuwa gare ka ya kai annaban Allah bayyinatin bayyananu qara Allah subhanahu wataala ya sabkan ma annabi sallallahu alaihi wasallam hujjoji wanda wa'annan sun isa yahudawa su gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ke cewa ma wa ma yakfur biha ba mai kafirci ma wannan ayoyin da hujjoji illa alfasiqun sai fasikai kafirai Allah subhanahu wataala ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da'awar shi a lokacin da yake garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar shi ce aka aiko shi cikin ta tun lokacin da aka aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke wahala tare da dangin shi tare da dangin shi riba Abu Jahl yana daga cikin ashraf din shugabanni a Makka kuma yana daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yayi kururuwa yace zai je bakin Ka'aba idan annabin Allah ya isa ya hito ya bayyana mana gaskiyar shi tsakanin shi da Allah Allah ya aiko shi idan ba gaskiya ba zan hille mishi kai ana Abu Jahal ya dauki niyyar cewa zai tafi gaban a ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam mu haɗe gaban Ka'aba idan abin da yake faɗa cewa Allah ne ya aiko shi to ya tsira idan bai faɗi abin da Allah ya aiko shi ba to zai hille zai hille mu Annabi sallallahu alaihi wasallam kai to kaga duk wanda ya ce za yi mu jayayya da shi da Allah da shi da Annabi kamar ya yi jayayya ne da Allah nasarawa da suka yi jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba su tsira ba Allah ke cewa fa man hajaka duk wanda suka yi jayayya da kai game da addininka ka ce fa qul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin in sun kiya sun kiyarda kowa da mu da ku kowa ya hito ku tattaro danginku ka tattaro danginka da iyalinka da 'ya'yanka ni ma in tattaro dangina da iyalina da 'ya'yana mu zo mu zauna a yi mubahala a zo a yi attirke ku kafurai da kuka karyata da kuka karyata da annabi sallallahu alaihi wasallam ku kuma musulmai da kuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya hito a hito taro gaba daya a yi mubahala Allah ya tsine ma makaryaci sun manaftal fa naj'al la'anatallahi Allah ya sa la'anta Allah ta tabbata ga suwa ga makaryaci da aka yi sai da aka tozartar da nasara saboda mi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake ne to kuma yahudawa inda kun isa ku fito ba su yarda saboda mi Allah subhanahu wataala yake cewa duk da hujjoji na an sauka musu dan su gaskanta da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su kare ba su gaskanta da shi ba Allah yake cewa ma kubiya illa al-fasiqun sai Allah ya ce أقوما عاهدوا أهدا نبذوا طريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah yake cewa aw kullama ahadu ahdan duk lokacin da suka dauki wani alƙawari nabadahu fariqun minhum sai ka samu wasu daga cikin dangin su sun tozartar da sun roshe wannan alƙawarin da aka ɗauka bal aksaruhum la yu'minun bal Allah subhanahu wa ta'ala kace a'a dukkan su ma yawancin su ba mummunai bane ba yawancin su basu yi imani ba yawancin su basu yarda da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal aksaruhum aksaruhum yawancin su yawancin Yahuda basu yi imani ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne daga cikin su suka yarda da aikowa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma basu bi shi ba ɗari bisa ɗari mun gane sai Allah ce ni ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqun lima ma'ahum yana gaskantar da abin da ke ga hannunsu na baza fariqun min allazina utul kitab sai ga waɗanda aka ba littafi suka rusa wannan suka kiyarda suka tozartar da wannan annabi da aka aiko musu sannan na sai suka ce wadda littafin da aka aiko musu ma kitabun lai wara a zuhuri sai suka ɗauki littafin su na taura sai suka mai da littafin Allah gefe ka annahum la ya'lamun kawo ba su sani ba kenan lokacin da Allah can mun karanta lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani yana gaskantar da taura sai suka yi ne sai suka jefar da alqur'ani suka ɗauki taura to nan ma Allah ke cewa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani wannan alqur'ani yana gaskantar da abin da ke ga hannunsu na taura amma da suka ga cewa abin da ke akwai iri ɗaya ne sai suka ki imani da alƙur'ani sai suka liƙe suka ce su dai a tauran nan tasu ita ce kawai littafi duk wani littafin da za a zauwa ba su yarda shi ba shi yasa duk da yahudi bai yarda da wani littafi ba in ba a taura ba zamanin yahudawa aka sau aka aiko annabi isa da aka aiko annabi isa aka turo shi da littafin shi ko aje a taura da sabon littafi suka ƙi yarda annabi isa ya wuce injila ta tsaya aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani aka ce duk wani ba yahudu ko wani ba nasari ya aje littafin shi ya zo ya rike alqur'ani saboda ni shi alqur'ani ne musaddiqan limamu ahum yana gaskantar da abin da ke ga hannunsu nan ma suka kiya to kaga duk wanda bai yi imani da alkur'ani ba a yanzu do- zamanin da ake yanzu kafiri ne ko da bai hude ne wanda aka aiko ma annabi isa annabi musa zai ikirarin cewa ai shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo mishi ba su kabilar su tun kakannin su annabi musa suka yi rayuwa da shi shine annabin su littafin da suka yi suka yi hukunci da shi shine at-taura dan haka mu ba za mu yi imani da abin da ya zo sabo ba wannan mutumin sai mu ce mai kai kafiri ne mun fahimta alqur'ani ya shahe duk abin da ya zo da shi na littafi Allah ke cewa wa anzalna ilayka alkitab bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi Allah ke cewa mun sabkan muka da littafi wanda ke gaskantar da abin da ke ga hannunsu Allah ke cewa wa muhaiminan alai kuma ya shahe duk abin da ke ga hannunsu to kaga wa muhaiminan alai ya nuna cewa ka aje at-taura ka zo ka rike alqur'ani ka aje injila ka zo ka rike alqur'ani duk littafin da ke ga hannunka in ka fifita shi game da alqur'ani ko ma wani littafi ne to ka kafurta haka Allah subhanahu wataala ya faɗa duk wani littafin da ke ga hannunka in dai ka nuna cewa wannan littafin ya hi qur'ani to ka kafirta wannan kalma ɗaya saboda alqur'ani da aka sauka da shi ce aka ya shahidi littafin da ke ga hannu yanzu da nasari in yace shi bibil din da ke ga hannun shi shi kakannin shi suka yi aiki da shi ba ya aiki da alqur'ani sai mu ce kafiri da shi mun fahimta saboda Allah da ya sauka da alqur'ani ta ya shahi abin da ke ga hannunka dole ka aje shi ka zo ka rike wannan littafin lokacin da aka ako annabi isa da injila da annabi isa ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam dama cikin injila an gaya ma al'umma cewa akwai wani annabi za ya zauwa kuma zai zo da littafin shi yana gaskanta abin da ke cikin littafin to kaga kenan annabi isa ya gaya musu ya musu bishara Allah ke cewa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad kenan a taura injila tana gaya mana cewa akwai wani annabi wanda za ya zauwa wanda yana gaskantar da abin da ke ga hannunku to amma kan kenan ka karyatar da kake karba to sai mu ce kafiri ne kai dole sai ka musulunta ka dawo musulunci inda kana son ka shiga aljanna ka mutu ka shiga aljanna inda kana son ka zanto cikin mummunai mun fahimta to haka ko da annabawa in annabi Isa za ya dawo duniya in annabi Musa za ya dawo duniya dole sai ya yi aiki da alqur'ani dole ajali tafi shi ai kaga a taura aka sauka mu annabi Musa injila aka saukan ma annabi isa ba ya cewa yanzu in Allah ya miro shi duniya da injila za a yi a wannan zamanin dole ya aje littafin shi ya ɗauki alƙur'ani mun fahimta shi yasa malamai ke cewa annabi isa zai dawo duniya amma in ya dawo duniya da me za a hukunci zai ce da injila shi za a aiki ya hukunci da ita ba da injila za a aiki ba mun fahimta annabi isa yanzu ya dawo duniya dole da alƙur'ani za a aiki mun fahimta kuma inda zai iske annabi sallallahu alaihi wasallam dole da shari'a annabi za koma za baya annabi ya yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta wannan shine abin da malamai suka tabbatar a malaman aqida to kaga su amma nan wurin da aka sauka musu da annabi da annabi ya zo suka ga cewa annabin ne wanda ke cikin su wanda mutunan da sun san shi ne kawai sai suka juga na baza fariqu min allazina utul kitab wa'anda aka ba mai littafi sai suka juya baya suka ƙi imani da shi mun fahimta to kaga da suka juya baya kuma sun san shi sun yi rayuwa da shi sun san kowa ne saboda lokacin da ake ba su bishara cewa za a yi kuri annabi sun yi tunanin wani sabon annabi da za a tura da suka duba suka ga wanda suka sani ne sai suka juya baya sai suka suka ƙi amfani da shi suka kafirce mu Allah sai Allah ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ta wannan aya dogo aya ce ana ga za mu tsaya nan wurin ɗaura lokaci lokacin sallah yayi za mu bari insha Allah sai gaba sai mu tashi daga wannan aya saboda bayanin ta yana da yawa idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a wa alaikum salam wa rahmatullahi. wanda ba ba ni yi ba eh na wanda ya shekara sittin baya da uzuri wurin Allah subhanahu wataala saboda Allah ya riga ya ba mutum uzurin da ya kamata ya bauta ma Allah ya iman da Allah mun gane ma'ana baya da uzurin da zai zo wa maurin Allah ya ce bai imani ba bai samu ya kaza bai samu ya kaza ba Allah ya ba mutum lokacin da ya kamata ya bauta ma Allah ya yi aiki wanda zai kai shi zuwa ga aljanna to sai dai wannan shekarun duk bai yi komi ba yana abubuwan da ya ga dama sharholiyar shi ta doron duniya bai mai da hankalin shi wurin bauta Allah to in ya je wurin Allah bai da uzurin da Allah zai karɓa wurin shi mun gane na na eh eh ma'ana shekarun sun kai adadin Allah ya ba uzurin da sun za a iya bashi ya yi bauta Allah wanda zai kai shi zuwa ga aljanna sai da ya je wurin Allah subhanahu wataala ya kawo uzurin cewa abu kaza ya shagalta da shi abu kaza ya wannan babu uzuri Allah bai karɓa wannan uzuri ashe tun sun yawa na wala na? eh wala na tambaya game da zama na sallah zama na sallah kala biyu ne ban san zama kana nihin zaman tahiya ko ko zaman zaman da ake yi na tahiya kala biyu ne in ma istirash ko kuma tawarru eh shine zidain zama na sallah kala biyu ne in ma ka yi iftirash shine mutum ya shinhiɗa ƙafar hagu ya yi zaune bisa ita ya ɗaga wannan mun gane shine tawarruk iftirashi kuma mutum ya yawa wannan shine tawarruk ka zauna bisa ƙahuwa amma wannan sai ka ɗaga ta haka kenan bisa wannan kake zaune amma wannan ta dama kenan ita sai ka tsaida ka tsaida ta tsaye mun fahimta shi wannan zama annabi sallallahu alaihi wasallam a rawaito cewa yana yin shi ne zaman tahiya na farko mun fahimta sai iftirash shine wanda mutum ya shin hidar da wannan sai ya zo ya haka kenan ya zauna wannan ya janye ta sai ya zauna da mazaunar shi kasa mun fahimta ita wannan ita ma har yanzu tana na haka mun fahimta to shi kuma wannan an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi ne zaman tahiya na ƙarshe mun fahimta amma malamai ke nuna cewa duk wanda kai sallaka ta yi amma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawato yayi ka zabi mafificiyar shari'a ita ce shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma yanzu in ka ga mutum zaman tahiya na karshe yayi irin wannan zama haka ba ka ce mishi me yasa yayi mun fahimta in kuma ka ga ya haka galibi dai an rawato cewa na karshe ne ake yin wannan mun fahimta akwai zama na karshe wanda ake ce ma iqa iqa shine wanda duka kai haka shi kuma wannan ba inda aka rawaito annabi na shi in ba tsakanin sujira guda biyu ba sai ka ga mutum dan tsafta ana zaman tahiya ya haka in dai ba kahon shi bane ke da ke da matsala ba a zaman tahiya kai haka wannan ana yin shi tsaka tsakiya kamar da mala ya zama kenan wannan ana yin shi in na in na tahi sujada na dawo sai in tsaye irin wannan zaman akan ina niyyar zamu komawa mun fahimta na'am sannan wannan sune zaman ta uku umma iftirash umma tawarruk umma iqa na'am abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada shi abinda muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyara Allah ka mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين